الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن أشاؤكم بوجه شعبان hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya daidai da 27 ga watan uku shekara ta 2021 miladiya. kamar yadda muka fara karanta wannan littafi na hakikatu siyam na babban malami shekul islam tafiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi jiya mun yi darasi na farko za kuma mu shiga darasi na biyu a yau insha Allah muna shafi na 23 a cikin wannan littafi wa amma man istamna wa anzala fa innahu yubdir mala yace amma game da mas'alar wanda yi istimna'i istimna'i shine mutumin da ainihin wato ya yi wani abu ko ya yi wasa da gabansa ya fitar da mani shine istimna'i ya yi wasa da gabansa fa'anzala kuma ya yi inzali fa inna yubdir shi ma hakika azuminsa ya kari wa lafazul ihtilam mala yace lafazin al-ihtilam mafarki inna ma yutlaqu ana fassara shi ne kawai alama na talama fi manamihi ga mutumin da ya yi mafarkin jima'i a cikin bacci shi wannan kaga hukuncinsa daban da wanda ya istimna'i shi wannan yana bacci sai ya mafarki gashi yana saduwa da mace ko mace sai sai mafarkin tana saduwa da ɗan namiji sai kuma ta fitar da ta yi inzali wannan kaga ihtilam wannan shi baya karya azumi amma mutumin da idansa biyu ya yi wasa da al'aurarsa ya fitar da mani to wannan shi ake kira istimna'i to wannan shi ma idan mutum ya fitar da mani ta irin wannan hanyar shi ma azuminsa ya kare wa qad dhanna ta'ifatun wasu daga cikin malamai su ko wasu suna tsammanin annal qiyasa Allah yubdiru Allah yubdira shay'un wai a qiyasi Allah ya tsira shay'un min al-kharij wai ba wani abu da yake kare azumi cikin abubuwan da ke fita daga jikin mutum ma'ana akwai waɗanda a tsammanin su sun yi kiyasin cewa duk abin da ke fita daga jikin mutum baya kare azumi wa annal mustaqi'a innama afdara suka ce shi ma al mustaqi'a wanda yayi amai wanda yayi amai innama wato wanda yayi kakaro amai innama afdara shi ma kawai azuminsa ya karye ne li annahu mazallatu ruju'i ba'da ko ruju'a ba'da ta'am wai saboda akwai tsammanin komawar wani abinci cikin cikinsa lokacin da na cikin yake fitowa shine amai to sai suke cewa abin da yasa aka ce wanda ya kakaro amai ai shi ma wani abu ne da ya fita daga cikinsa abin da yasa azuminsa ya karye saboda akwai ɗan ragowar-ragowar aman zai iya komawa ciki tsammanin wannan abin da zai iya komawa ciki a ƙarƙashin haka su ce azumin ya kari ga waɗanda suke da wancan tunanin kenan wa qalu suka ce inna fitar al-ha'iza ala khilaf al-qiyas suka ce karyewar azumin mai jinin haila ya saba wa qiyas su wayancan wayancan wanda suke da wancan da aka su a ganin su ta abin da ke fita daga jikin mutum baya karya azumi amma sun yadda amai in mutum ya kakaro shi azumin sa ya kare me yasa suka ce saboda akwai yiwuwar akwai zato na cewa abin da ya fito din nan wani abu ya koma shi yasa suka yadda shi ma azumin sa ya kare amma a fahimtar su karye wato wato karye azumi ko karyewar azumin mai jinin haila wai ya saba wa kiyasi mala yace wa qad basatna fil usul annahu laysa fi shari'ati shay'un ala khilaf al qiyas al sahih mala yace mun yi bayani mai fadi a cikin al usul cewa babu wani abu a shari'ar musulunci wanda ya saba wa qiyasi sahihi in dai abun ya zo a cikin shari'ar musulunci to qiyasi sahihi zai karbe shi ma'ana babu wani abu da ya zo a shari'a da ya saba wa ingantaccen kiyasi in ka ga wani abu ya zo a shari'a ya saba wa kiyasi to kiyasin gurbataccen kiyasi ne ba karfafe ba ne ba ingantaccen kiyasi ba ne da aka ba za ka kawo kiyasin ka ce to ai mai jinin haila ita ma a ce ta azuminta ya karye wannan ya saba wa kiyasi nassi ne ya zo cewa wadda ta yi jinin haila tana azumi azuminta ya karye to ba za ka ce wannan hukunci ya saba wa kiyasi ba saboda kana da tunanin cewa idan da abin da ke fita daga jikin mutum baya karya masa azumi mabo ba in kila idan aka ce ba qad zakartum to ai kun ce anna man afṭara amidan wanda ya karya azumi da gangan bi gairi uzurin ba tare da wani hanzari ba kana fitruhu wannan karya azumin nasa min al-kaba'ir yana daga cikin manya-manyan laifuffuka wa kadhalika haka ma man fawwata salatan nahar duk wanda ya bar sallar da ake yi da rana ta kubce masa ila laili har zuwa dare amidan da gangan sallar azhar ko la'asar bai yi ta ba har sai da dare yayi min gairi udhrin ba tare da wani hanzari ba kana tafwituhu laha barin sa da yayi sallar ta kubce masa min al-kaba'ir shi ma wannan kubcewar sallar yana cikin kaba'ira wa inna ha ma baqiyat tuqbalu minhu kuma wannan sallar za ta ci gaba da kasancewa ba za a karbe ta ba daga gare shi ala azhar qawlayil ulama bisa mafi bayyana cikin zantuttukan malamai idan mutum yayi sakaci ba wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a sallah ta kubce masa har ainihin tara da ta kai dare to sallar ba za a karbe ta ba kaman fawwatal jumu'ata suka ce kaman wanda sallar juma'a ta kubce masa da gangan wa ramyal jamra ko kuma wanda jifan jamra a wajen aikin haji akwai jamurori gurin jifa din nan da ake cewa jifan shedan to wanda shi ma ya bari jifa ya kubce masa wa gairu zalika da wani haka min al ibadatil muaqqata daga cikin ibadu waɗanda aka sassanya musu lokaci wa hadha qad amarahu bil kaba wannan kaga duk waɗannan an umarci wa hada wannan qad amarahu wato shari'a ta umarce shi bil qada da yarama ma'ana shi wanda ibadar sa muakkata ce kamar sallar juma'a ko kuma kamar jifan jamra to kaga wanda ya bari wannan ya kubuce masa qad amarahu an umarce shi bil qada shi kuma yarama wa qad ruwiya fi hadith al mujami fi ramadan an ruwaito cikin hadisin wanda yayi jima'i cikin watan Ramadan ya kusanci iyali cikin watan Ramadan annahu amarahu bil qada shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi bil qada da ya rama azumi bayan kafara din kuma umarce shi da ya rama azumi kila sai aka ce hadha innama amarahu bil qada wai wannan ma abin da yasa aka umarce shi bil qada da ramuwa li'anna al-insana domin shi mutum innama ya taqayyu ai yana yin amai ne bi uzirin da uziri shi mutum yakan yi amai ne li uzirin saboda wani hanzari wani uziri kalmaridi kamar mara lafiya ya kadawa yakan samu sauki ya samu waraka ya samu magani bilkai da yin amai akwai wanda za a ga ya kasa jin daɗi har sai ya yi amai mara lafiya ne amma saukinsa shine ya amai in ya yi amai sai ya samu sauki yake cewa to kaga ashe amai ga mara lafiya wato kamar waraka ce ga mara lafiya aw ya taqayyu ko kuma ka iya samun mutum yayi amai li'annahu akala ma fihi shubha saboda ya ci wani abinci wanda a cikin abincin hanyar da aka samu abincin akwai shubha kama taqayya Abu Bakr min kasb al-mutakajjim kaman yanda sayyidina Abu Bakar yayi amai saboda ya ci abincin da wani yaransa wani bawansa wanda ya yi bokanci lokacin jahiliya ya samu ta hanyar bokanci din da haka aka ce ya kawo sayyidina abubakar abincin al'adar sayyidina abubakar yakan tambaye shi ya ka samu wannan zai ce masa na bi kaza na bi hanya kaza na samu wannan abincin na kawo maka in ya ji hanya ce mai kyau sai ya ci ranar kawai sai bai tambaye shi bai ci bayan ya fito daga baya sai shi bawan yake cewa kana tambaya ka yau kuma baka tambaye ni a ina na samu ba sai ce a ai ko na manta ina ka samu sai ce ai lokacin jahiliya ko kuma kafin musulunta muka taɓa haɗuwa da wani yana da ‘yan wasu matsaloli sai na nuna cewa na iya bokanci zan masa kuma ban ma iya bokancin to a lokacin na ya masa bokancin kuma aka yi sa'a abin ya yi to shi ne ba mu haɗu da shi ya biya ni ladan bokancin ba sai kawai yau kuma sai muka haɗu da shi sai ya biya ni to shi ne ni kuma sai na siyo abinci da wannan kuɗin shi ne na kawo maka shi to shi ne sai na abubakar aka ce ya sa hannunsa ya amayo da wannan abincin yanzu kaga wannan aman da sayyidina abubakar ya yayi ne ainihin wato li annahu akala ma fihi mai shubha da ya ci abin da a cikin sa akwai shubha wa inna ma kan wa idza kana al mutaqayyi'u ma'zuran to idan har wanda yayi amai ya kasance an yi masa uzuri wanda yayi amai azumin sa yana nan an masa uzuri kana ma fa'alahu ja'izan kenan abin da ya aikata na yin abin ashe halal ne ba laifi yayi ba shi yasa ba azumin sa ya zama yana da yasa saboda aman da yayi yayi shi ne saboda uzuri to in yayi shi ne saboda uzuri wannan abin da yayi ya aikata halal ya aikata abin da yake jaji wa tsara min jumlatil marda a lokacin sai ya zama ya shiga cikin jumullar marasa lafiya alladina yaqduna wanda za su rama kenan idan kakaro aman yayi tunda kaga muna da kauli guda biyu ne a can baya akwai maganar wanda yayi amai akwai maganar wanda ya kakaro amai ina ga ina fatan gane to almutaqayyi'u ma'zuran idan ya zamanto almutaqayyi'u ma'zuran kana ma fa'alahu ja'izan wa sara min jumlatil marda alladhina yaqduna haka a wannan kaulin da suka ce ya shiga cikin jumlar marasa lafiyar da za su rama azumi abin da yayi ba laifi bane kamar mara lafiya ne ya kasa azumi ya ci abinci kaga yanzu cin abincin da yayi ba laifi ba kuna fahimta yana akaito mana maganganun wasu malamai ne ولم يكن من أهل الكبائر كينان أولا بيشغت كيوا إن دسك أيكة كبائر الذين أفتروا وأن دسك كري أزمن بغير أذر با تارد أذر با وأما أمره للمجامع بالقضاء أما جمد أمرتر وان يي جماعي درانا كيوا رمضان دتشيوا يراما وأن أزمن فضعيف تو وأن مغانا تي راما أزمن باين كفارة مغانا تي مي روني mutumin da ya sadu da iyali da rana cikin watan Ramadan da gangan zai yi kafara ko to sannan akwai waɗanda suka ce bayan kafarar zai zaka ji har sai ake zai yi azumi 61 ma'ana zai yi kafara na wata biyu sannan kuma zai raba wannan azumi to sai malam yake cewa umartar sada umarnin wato umartar wanda ya yi jima'i da rana cikin watan Ramadan da gangan da cewa ya rama wannan azumin bayan kafara fa da'ifun to wannan magana da'ifiya ce ba afa hu gairu wahidin min al-huffaz yace da yawa daga cikin manyan malaman hadisi sun raunana ta wa qad sabata hadha al-hadith min ghairi wajhin fi sahihayn domin shi wannan hadisin wanda ya maganar wanda ya jima'i da ranar cikin watan Ramadan ya tabbata ta fuskoki da dama fi sahihayn cikin Bukhari da Muslim min hadisi Abi Huraira wa min hadisi Aisha ya zo ta hadisin Abi Huraira ya zo ta hadisin Ummul Mu'minin Aisha ولم يذكر أحد amruhu bil qada amma babu wani daga cikin marwaitan babu wani da ya ambaci amruhu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan mutumin bil qada'i da ya rama aji sai dai kafara kawai an gane ko babu wani cikin waɗanda suka ruwaici hadisin wanda ya ambaci maganar rama azumi bayan kafara ga wanda ya jima'i da iyalansa da rana da gangan cikin wata ramadan duk da cewa shek nasiruddin albani ya ce wannan magana cewa babu wanda ya ambaci maganar ramuwa a cikin marwaitan ya ce a cikinta akwai nazari akwai abin duba a ciki in ka bi wannan doguwar magana ka koma shafi na ashirin da shida ka juya to ya kawo wata ruwaya duk da cewa akwai maganganun malamai amma dai yana nuna wannan magana ta ramuwar tana da asali sai ce ka koma in ka duba za a ga in ka juya bayan akwai ruwaya da ya kawo ta ta baihaqi ta hanyar abi marwan yace haddathna ibrahim ibn sa'ad qala wa akhbarani al-layth ibn sa'ad an az-zuhri bi isnadihi hadha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu annabi ya ce wa wannan mutumin iqdi yawman makanahu an ga gurin iqdi yawman makanahu wannan me yake fa'idantarwa bayan kafara kuma zai raba wannan ranar da abin ya faru zai raba wata ranar a madadinta na ba ta gane to har zuwa can karshe dai ya ce wannan yana nuna cewa wannan magana dai tana da asali ko da kuma malamai ba su taɓa kanta ba sai yake cewa walau kana amruhu bi zalika da ku annabi sallallahu alaihi wasallam inji shekul islam ibn taymiya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan mutum da ya jima'i da rana cikin watan ramadan da iyalinsa da annabi ya umarce shi bayan kafara da ya rama wannan azumin lama ahmalahu haula'i kulluhum to da wa'annan marwaitan gaba ɗayan su ba su sakaci sun manta wannan lafazin inda hakan ne shi shekul islam yana ganin wannan lafazin da ya zo ko kuma maganar cewa akwai lafazin idan mutum ya yi jima'i da rana cikin watan Ramadan bayan ka fara yi ramuwa shi yana ganin ba wannan lafazin domin marwaisar duk ba su kawo wannan lafazin ba to shi kuma shak nasiruddin albani in ka duba can kasan ka dogon wannan bayanin ya nuna cewa a'a akwai wannan lafazin sai dai hanyoyin da ya zo din yana nuna maganar akwai ta ko da yake hanyoyin akwai maganganun malamai a cikin a cikin ta ina fata an gane to shi gini akan babu wannan maganar ta cewa ramuwa shi shekul islam akan wannan yake gina mana wannan karatun an gane sai ke cewa walau kana amruhu bi zalik ko walau kana amarahu bi zalika da annabi ya umarce shi bi zalika da ramuwa lama ahmalahu haula'i kulluhum to da duk wayannan marwatan ba zai yi a ce sun bar wannan lafazin ba gaba da yansu sai an samu wani ya rawaito wannan lafazin wa huwa hukumun shar'i kuma gashi hukunci ne na shari'a yajibu bayanu wajibi ne yin bayanin sa to ba yanda za a yi sun san annabi yayi wannan lafazin kuma suke yin bayani walamma lam ya'muru bihi to yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarci wannan mutum da rama azumin ba bayan kafara dalla ala anna alqada wannan ya nuna ashe rama wannan azumin da aka karya lam yabqa maqbulan minhu ba zai zama karfafe ba ba maganar wani ramuwa kawai idan mutum ya karya azumi ta hanyar kusantar iyali da rana cikin watan ramadan da gangan kafara ce ta shaharai da mutu tabi'ai ko ida'amu 60 miskinan ko kuma tahriru raqaba kamar yadda lafazin hadisin ya nuna wa hadha yadullu ala annahu kana muta'ammidan lil fitr wannan yana nuna cewa da gangan ya karya azumi lam yakun nasiyan wala jahilan ba mantuwa bane ba kuma bi rashin sani bane ma'ana akwai duniyar da zaka shiga ko al'ummar da zaka shiga ka tarar da ba su ma san ba a kusantar iyali da ranar cikin watan ramadan na daga cikin wanda suka ɗauka azumi kar a ci kar a sha da aka da rana za ka samu mutum ya je ya yi hulɗarsa da iyalansa kuma ya ci gaba da azuminsa to idan ya zamanto babu mantuwa babu jahilci rashin sani kenan akwai ganganci to shi wanda yake da gangancin a kansa aka gina hukunci shi ne wanda zai kafara amma banda mai mantuwa banda kar ka yi mamaki ka ce a yanzu a samu wanda bai kwarai kuwa wanda za ka iya samun wanda bai san cewa ba a kusantar iyali da rana cikin watan Ramadan shi yasa malai ya kawo jahilan wal mujami'un nasi to ina hukuncin wanda yayi jima'i da iyalinsa yake cewa wal mujami'un nasi bi salatatu aqwal sai ya zamto wanda yayi jima'i da iyalinsa da rana cikin watan Ramadan da mantuwa akwai maganganu guda uku fi mazhabi Ahmad a mazhabin Imam Ahmad wa gairihi da waninsa wa yuzkaru salatu riwayatin anhu kuma an ruwaito ruwayoyi guda uku daga Imam Ahmad ihdaha ɗaya daga cikin ruwayoyi la qada'a alaihi wala kafara wanda da mantuwa ya sadu da iyali cikin watan Ramadan babu ramuwa babu me ba kafara wannan ruwaya ta farko kenan wa huwa qawlu shafi'i wa abi hanifa wal aktsari kuma wannan shine mazhabin imamu shafi'i imamu abu hanifa da kuma da yawa cikin malamai wa thaniya sai ruwaya ta biyu alaihi al qada bila kafara akwai ruwaya da tace alaihi al qada zai rama wannan azumin bila kafara babu zai kafara ba an gane wannan mazhabin shi ma wannan shi kuma huwa qaulu malik shine qaulin imam malik shi a wajen imam malik wanda da wato da mantuwa ya sadu da iyali cikin ramadan to azumin sa ya karye zai raba wannan azumin amma ba zai kafara ba saboda mantuwa wa salisa sai kuma ruwaya ta uku suka ce alaihi am alaihi al-amran al'amuran guda biyu duk suna kansa kaga ruwaya farko ba kafara ba ramuwa ruwaya ta biyu ramuwa ba kafara to ruwaya ta uku sai ya rama kuma sai ya yi kafara duk da mantuwa din an gane wa huwa al-mashhur an ahmad kuma wannan shine zancen da yafi shahara daga imam ahmad amma sai shekul islam yake cewa wal awwalu azharu kaulin can na farko azharu shi yafi fitowa fili ta fuskar dalili cewa wani kauli kenan la qada wala kafara ko wannan kaulin shine al-azhar kama qad busida kaman yanda an yi bayani mai fadi fi mawdihi a gurin da ya kamata a tattauna akan wannan matsala fa innahu qad thabata bi dilalati al-kitabi was sunnah domin ya tabbata ta dalilin alqur'ani da sunna anna man fa'ala mahzuran cewa duk wanda ya aikata mahzuran wani abu da aka hana an haramta abin an hana yinsa sai shi kuma ya aikata mukhti'an amma da kuskure aw nasiyan ko da mantuwa lam yu'akhidhu Allah bi zalik Allah ba zai kama shi ba da wannan an hana abun ya manta an hana sai ya aikata an hana abun sai ya aikata shi amma da kuskure to wannan duk wanda yayi wannan abun Allah ba zai kama shi ba wa hina idin to a wannan yanayin yakunu bi manzilati man lam yaf'alhu daidai yake da wanda bai aikata an hana abun sai ya manta ya yi daidai yake da wanda bai ba an hana abun sai ya aikata shi bisa kuskure daidai yake da wanda bai yi ba domin Allah ya yi abuwa ba zai kama mutumin da ya aikata laifi da mantuwa ko da kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana inna Allah tajawaza li tajawaza li an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alayhi fala yakunu alayhi ithm kenan babu wani zunubi a kansa ga mutum ya aikata laifi amma ba zunubin a kansa saboda mai mantuwa ce ga mutum ya aikata abu amma ba laifin a kansa me yasa kuskure wa man la isma alaihi wanda ko babu laifi a kansa lam yakun asiyan kenan bai zama mai sabo ba wala murtakiban limanu hiya anhu kuma bai zama daga cikin wanda suka aikata abin da aka hana ba wa hina idin a wannan yanayin fa yakunu sai ya kasance ma qad fa'ala ma umira bihi ya kamar ya aikata abin da aka umarce shi da shi ne kamar ya aikata abin da aka umarce shi da shi ne walam yaf'al ma nuhiya anhu sam bai ma aikata abin da aka hana shi ba domin abin da ya aikata din bai da hukunci bai da hukuncin laifi wa mithlu hadha to ire-iren wannan la yubdilu ibadatahu ba zai bata masa ibada ba kenan duk abin da aka hana mai azumi yayi sai wanda aka ce yana karya azumi sai mutum ya aikata wannan abin da mantuwa ko ya aikata wannan abin da kuskure azuminsa yana misali mutum ya zo kurkurar baki kawai sai ruwa ya wuce da gangan ya shanye ko kuma kawai aka yi lullumi ya ɗauka rana ta faɗi kawai sai ya sha ruwa ya gama shan ruwa kawai sai rana ta buɗe to azumin sa yana an fahimta ko kuma farko farkon azumi musamman wanda baya training na yawan yin azumi za ka farko farkon azumi ana yawan yin wannan tambaya malam na dauki azumi na manta na ci goro misal masu cin goro ko an fantara min kaza na ko na ga kaza na dan dauka na ci ko na sha an fahimta innama yubtilu al-ibadat idza lam yaf'al ma umira bi kawai abin da ke bata wa mutum ibada shine idan mutum ya aikata abin da ba a umarce shi da ya aikata ba aw fa'ala ma qudira alai ko kuma ya aikata abin da aka haramta masa kuma yana sana ya aikata wa dare da haza sai shekul islam ya sake kawo wannan maganar dan ta sake fito da abin da ake magana a kansa sai ce annal hajja yanzu misali aikin hajji la yabtulu aikin hajji baya baci bi fi'li shay'in min al-mahdhurat idan mutum ya aikata wani abu cikin abubuwan da aka haramta wa mai aikin hajji aikata la nasiyan wala muqti'an lal jima wala ghayru aikin hajji la yabtulu baya baci bi fi'li shay'in da aikata wani abu min al-mahdhurat na abubuwan da aka hana la nasiyan wala muqti'an lal jima wala ghayru wa huwa azharu qawlai ash-shafi'i wato in dai mutum da mantuwa ko da kuskure ya aikata ko da ko jima'i ne ko da kuwa waninsa ne cikin abubuwan da aka hana bai azumin sa hajjin sa bai baci ba kuma wannan shine kauli mafi bayyana cikin kaulin da aka samu daga Imam Shafi'i wa amma al-kaffaratu wal fidya amma za ka ga bayan aikin hajjin mutum yana nan bai baci ba tunda mantuwa ce yasa yayi ko kuma kuskure ne to amma za ka ga akwai kaffara wal fidya da fidya fatilka wajabat wannan kam ta wajaba li'annaha badal al-mutlaqi domin wannan ita ce madadin abin da mutum ya bata an fahimta ya ya ya bata wani abu to wannan abin da ya bata sai a ce yayi kafara ta azumi ko yayi kafara ta hadaya ta fidiya ko yayi kaza ko yayi kaza wannan madadi ne na al-mutlaq abinda aka bata min jinsi ma yajibu zamanul mutlifi bi mithlihi na irin jinsin abin da yake wajaba wanda ya bata irin wannan abin ya biya kama sai ce ga misali zai bayar kamar lau atlafahu sabiyun mu dauka karamin yaro sai ya ta'adi ya bata abu au majnun ko mahaukaci au na'imun ko mai bacci zamina hu bi zalika duk da haka zai biya yanzu in yaro yayi wa mutane hasara ya bata wata dukiya za a je wajen iyayen su biya an bai fita ko kuma mahaukaci ne an san yana yana duka ko an san yana barna yana lalata mutane dukiya masu mahaukacin masu kame shi ba sun adana shi ya je ya balla wani abu ko ya lalata wani abu za a biya mutum ne yana bacci kawai sai yana da juye-juye a cikin bacci wani ya ajiye wayarsa ya caza waya ya sa waya a cikin caji kawai ya ajiye waya ta dubu saba'in ko dubu ɗari kawai wani sai ya mulmula a kan ya murkida kawai sikirin din duk gaba ɗaya ta rugurguje ka ga yanzu ba laifi ya ba saboda yana cikin bacci ne amma baccin uzuri ne in ya farka sai a ce sannu da bacci amma biya shi wayarsa sai dai in ya yafe na ba ta gane laifin babu amma ka fara da fidiya za a yi mako da yake cewa wa jaza'u sayyid yanzu kaga sakamakon asaidi farauta yanzu kaga in mutum yayi harama da aikin haji ayan hana shi farauta to sai mutum ya manta yayi harama sai ga abun farauta ya kama ko da kuskure sai ya buge abun farauta idza wajaba ala nasi to kaga fa duk da cewa mantuwa ya fa sai yayi fidiya sai ya biya jaza'u ma qatala minan minan na'am sai ya biya to yanzu kaga idza wajaba ala nasi wal muqdi fa huwa min hadha al bab bi manzilati diyati al maqtul khata'an idan har biyan jaza sakamako na abun farauta duk da mutum da mantuwa ya aikata kuma duk da mutum cewa ainihin wato da kuskure ya aikata amma duk da haka zai biya to sai ce wannan fa huwa min hadha al bab ta wannan babun bi manzilati diyatil maqtul daidai take da diyar wanda aka kashe khata'an da kuskure yanzu idan mutum ya kashe wani tunda kisa kala uku akwai alkhata akwai shibhul am akwai am akwai kuskure akwai kama da ganganci akwai ganganci to kama da ganganci da ganganci wannan hukuncin su daban amma shi na kuskuren an tabbatar ba da gangan bane ba kuma kama da ganganci bane da kuskure aka samu kisa yanzu kaga duk da haka wal kaffaratu wajiba kaga al kaffara za a kaffara al wajiba wanda ta zama wajibi bi qatalihi da kisan da ya khata'an na kuskure bi nassil qur'an wa ijma'il muslimin da nassin al qur'ani da kuma ijma'il muslimi duk da cewa bisa kuskure ne sai a ce to yan uwan wanda aka kashe bisa kuskure ina ganin yanzu diyar ran nan ta kusa miliyan 70 saboda ka in suka ce ba su ba su yafe ba yanzu shi dai ba za a kashe shi ba tunda ba da gangan ya kisa ba da kuskure amma wannan kuskuren ba bai sauke masa diyar rai ba ba ta sauke masa kafara ba kuma in ba a yafe ba sai ya biya da shi da yan uwansa a ta taro miliyan hamsin ko su ci ko su bayan gwargwadon yadda kudin diya yake sannan kuma sai ya yi azumin wata biyu a jere duk da cewa kuskure ne wa amma sa'irul mahzurat falaisar min hadal bab amma ragowar abubuwan da aka hara mai aikin haji to su kuma ba sa cikin irin wannan babu sai ba da misali wata kalimul afar ma'ana ka ta kalimul afar kamar yanke farci wa qasu sharif da yanki dadda sai gashin baki wa tara almunafi littafa da kuma wato jin daɗi almunafi wanda yake kore a wato littafa yake kore kazanta wato akwai yanayin da ba a so alhaji ya cire ya bar jikinsa haka sai ce ka ɗibi kamar turare kaga alamu ne na jin daɗi mutum yana cikin jin daɗi har sai ɗauki turare ya fesa walli ba da sa ɗinkakken tufafi kaga da an hana mai aikin hajji ko da ihraminsa zai dukun dukun dukun shine addafa to ya bashi haka ko dai in ma ya samu ruwa ya wanke ko kuma ya ta zama da shi haka har sai ya samu ruwa amma ba zai ce to tun da yayi datti bari in tuɗe shi in sa riga ta da da kaftani na da na taho da shi daga garin mu ba zai samu farkan sa yayi zakko zakko mutum ne mai yawan fitowar farce da haka ka yayi harama da aikin haji ba a gama aikin haji ba kuma farkan sun suka fito zakko zakko haka zai bar su ina ba ta an gane walau fada to da zai yi fidiya ma'ana idan mutum ya cire farcen to zai yi fidiya shine fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk to idan mutum yayi zai yi fidiya kanar fidiyatu to wannan fidiyar ta sai ta kasance min jinsi fidiyatul mahzurat yana daga cikin irin jinsin fidiya ta abubuwan da aka haramta ko aka hana laysan bi manzilatis sayyid amma ba matsayinsa ɗaya da farauta ba almadmun wanda ita kuma aka yi farauta ake biya dilbadal ta hanyar musanya irin wannan abin da aka yi farauta ne kenan ko da mahazuratul hajj din daban-daban ne wani ba irin wani bane akwai abin da malai yake so ya gina mana na hukunci ku bi mu dan za ku ga kuma mun tsallaka mun tafi magana aikin hajji fa azharul aqwal ga kulasar zancen zantuttuka in ka tattara su to zance mafi bayyana daga cikin zantuttuka finnasi game da mai mantuwa walmukudi'i da kuma mai kuskure idza fa'ala mahzuran idan ya aikata wani abu da aka hana Allah ya zumanu min zalika ba zai biya ba na wannan abin da ya aikata illa sai sai dai farauta kawai in ka tattara zantuttukan malamai da sabanin da suka samu to a ƙarshe zance mafi bayyana duk mutumin da ya aikata abin da aka hana shi da mantuwa ko kuma ya aikata da kuskure to ba zai biya ba amma ban da farauta idan mahajjaci ya yi harama da aikin hajji ya je ya aikata farauta da mantuwa ko da kuskure to sai ya biya jaza'u sayyid din ne annan ya fito walin nasu fihi aqwalun yace har wa yau ne malamai suna da maganganu guda uku akan wannan هذا أحدها وأن الأيدة كتير زن تتكلم على ميتنا وهو قول أهل الظاهر وأن كم شيني رأي ظاهرية إذن سداود الظاهري وأن شيني مذهب أنت سوى إذا متن يأيك تعبند أك عناش تو بزي بضاء ساشي بيابا زي فراوتا كون والثاني قولي نبي يضمن الجميع مع النسيان zai biya duk abubuwan da ka ji an lissafa din nan zai biya su duka in mantuwa ce ka kauli abi hanifa kamar wan- wannan shine kaulin abi hanifa wa ihdar riwayat an- an ahmad da kuma ɗaya daga cikin ruwayoyi da aka samu daga imam ahmad wa iktarahu alqadi sannan alqadi wannan ita ce shine ra'ayin da ya zaba wa ashabuhu da almajiransa wa thalith kauli na uku yufarriqu baina ma fihi itlaqun shi wannan kaulin ya bambanta tsakanin abinda a cikinsa akwai barna da ta'adi ka katil zai kamar kashe abun farauta wal halq kamar aski wat takalim kamar yanke farce wa ma laysa fihi itlafun da kuma abin da babu itlafi barna ko ta'adi a ciki katsibi kamar turare wal libas da tufafi ma'ana wannan kaulin na uku suka ce akwai bambanci abin da yake akwai itlaf kamar sai kamar halq wato halqu sha'r kamar ainin takalimul azfar to wannan akwai itilafi a ciki to fatawarsa daban da wanda babu itilafi a ciki kaman wanne sai ce kasibi wal libas wa hadha qawl shafi wannan kauli ne na imam shafi wa ahmad fi riwayat thaniya da kuma imam ahmad a cikin riwaya ta biyu wa ikhtaraha qa'ifatu min ashabi wanda wannan wasu daga cikin almajiran sun dauki wannan sun zabi wannan fatawa din wa hadha alqawlu ajwadu min ghairi kuma wannan kaulin shine yafi kyau sama da waninsa lakin sai dai izalatu sha'r wa dhukur mulhaqun bil libas wa tib sai dai fa musani gusar da gashi in mutum yayi harama da aikin haji an hana shi har gusar da gashin sai yayi sai lokaci yayi to da gusar da gashi wa dhukur da yanke farce mulhaqun waɗannan duk ana riskar da su ne bil libas da hukuncin sanya kaya wa tib wa tib da kuma sa turare la bi qatl sayyid a ba wai da ba a hada su da kashe abun farauta هذا أجود وأن شيني رأيي ما في شو والرابع أقول قولي نقول أن قتل الصيد خطأ كش أبو فروسا دكسكولي لا دكسكولي لا يضمنه متم بلا شيء يا متم دكسكولي an fahimta ya zo kila kan abun hawansa kawai sai abun farauta ya zo wucewa ta gaban sai fa ya bige shi to ba zai biya ba wa huwa riwayatun an ahmad wannan wata riwaya ce ita ma da aka samu daga imamu ahmad فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الاولى to sai malamai suka ce a kai fa a baya imamu Ahmad ga abin da kace to kuma yanzu gashi ka ce idan mutum ya kashe abin farauta da kuskure ba zai biya ba to in haka ne sai suka ce to asce gashin kai da yanke farce in har wancan wanda ya kashe abin farauta ba zai yi ba to wanda ya asce gashin kansa da kuskure ko ya yanke farcensa da kuskure bi dariqil aula shi ya kuma a ce shi ma ba zai biya ba shi ba zai biya ba ba zai fidiya ba wa kadhalika qarada hadha anna as-sa'ima duk yana ba mu misalai ne yace haka ma kuma ya kawo wannan matsalar cewa anna as-sa'ima mai azumi idza akala idan ya ci au shariba ko ya sha au jama'a ko ya sadu da iyalinsa nasiyan amma fa da mantuwa au muqdiyan ko da kuskure fala qada alaihi babu ramuwa akan gini akan karatun da muka gabatar na aikin hajjin can shi zai ɗauko maka wannan matsala don ya nuna maka matsala tana iya shiga ainihin wurare daban-daban fala qada alai yace babu wata ramuwa akan sa wa huwa qawlu qa'ifatin min as-salaf wal khalaf wannan kuma kauli ne na wasu daga cikin magabata cikin sahabbai wal khalaf da waɗanda suka biyo bayan su wa minhum a cikin su kuwa su magabatan man yufdiru nasi wal muqti akwai wanda suka ce azumin mai mantuwa da azumin wanda ya yi wani abu na kuskure to shi suka ce azuminsa ya kari kamali kamar imam mali shi yana ganin ko da mantuwa ka ci abinci azumi ya kari kuma sai ka biya ko da mantuwa ka sha ruwa da ramadan shi wannan shine kauli imam malik azumi ya kare kuma sai an biya na koyarwa a mazhabin malikiya ma za ga littafan duk da muke karanta haka za ga duk wanda ya kare shi sa ka tambayi malami ba malike ka ci ka ci abinci da mantuwa ko ka sha da mantuwa to zai ce mu'azzin ka ya kare sai ka rama kada wa qala abu hanifa abu hanifa yace hadha huwa al-qiyas yace a wannan qiyasi lakin khalafahu sai dai ya saba wannan qiyasin li hadith abi huraira yace sanda muna da hadisin abu huraira bin nasi game da mai mantuwa ka koma can kasa ya ga ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma mai saumahu fa inna ma me at'amahu Allah wa saqahu kuma muttafaqun alayh kaga akwai hadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ci ko ya sha da mantuwa cikin watan Ramadan ya karasa azuminsa Allah ne ci da shi ya sha da shi wa minhum man qala a cikin su kuma akwai wanda kaga kenan muna da kauli guda biyu kaulin farko wanda ya ci ko ya sha da mantuwa zai rama azumi daya wannan shine daga cikin masu wannan kaulin akwai wa Imam Malik akwai kaulin waɗanda suka ce daga cikin salaf da khalaf wanda suka ce babu ramuwa ko a cikin kuma akwai kuma wanda suka ce za a rama shi ne kamar imam malik to ga kauli na uku wa minhum man qala cikin malamai akwai wanda yace la yuqdiru nasi wa yuqdiru al-muqdi wa minhum man qala la yuqdiru nasi wa yuqdiru al-muqdi a cikin kuma malamai akwai wanda su kuma suka tsaya tsakiya suka ce la yuqdiru nasi sun yadda wanda ya da mantuwa ya ci abinci ko da mantuwa ya sha abin sha azuminsa bai karye ba wa yuqdirul muqtiwa amma suka ce wanda ya karya azumi da kuskure azuminsa ya karye sai ya rama mazhaba ta nawa kenan mazhaba farko ba ramuwa ko mazhaba ta biyu malik yace za a rama mazhaba ta uku suka ce to ai mutum biyu ne akwai al-annasi akwai al-muqti suka ce annasi azuminsa yana nan ba zai rama ba amma al-muqdi'u wanda kawai ya gagari ya yi lullumi haka sai ya dauka rana ce ta fadi sai ya karya azumin sa kawai sai rana ta bude suka ce sai ya rama domin ya ajiye azumi ne da gangan a'a da kuskure suka ce to akwai bambanci tsakanin al-muqdi'u da annasi afom wa huwa qawlu abu hanifa wannan kaga kauli ne na abi hanifa wa shafi'i da imamu shafi'i wa Ahmad da Imam Ahmad. Fa Abu Hanifa, shi Imam Abu Hanifa ja'ala nasi mawdi'a istihsan ya ajiye annasi a wani guri na kyautatawa istihsan wa amma ashabu shafi'i wa ahmad amma almajiran imam shafi'i da imam ahmad fa qalu sai suka ce annisyanu la yubdir mantuwa ba ta kare azumi li'annahu la yumkinu lihtirazu min domin ita mantuwa a bace da mutum bayan da zai iya kauce mata tun ba zai iya kauce wa mantuwa ba mantuwa ya ba ikon ka bace an fahimta bi khilafil khata'i suka ce sabanin kuskure su a wajen suna ganin kuskure fa innahu yumkinuhu zai iya yawa mutum Allah yuftira idan gari yayi lullumi ke ganin rana ce ta fadi ko ba rana ce ta fadi ai zai iya yawa kada ya karya azumin sa hatta ya tayakkana guruba shams har sai ya tabbatar ya bi wasu hanyoyin da zai tabbatar rana ta faɗi. Kaga yana da bambanci da mai mantuwa ko? Mai mantuwa ba yanda zai. Amma shi mai kuskure, ai zai iya kauce wannan kuskuren su shine hujjar su ta cewa mai mantuwa ba zai rama ba, amma mai kuskure zai rama. Wa an yumsika suka ce shi mai wanda ya karya azumin da kuskure ai zai iya kamewa idan shakka in yana kokonto fi dulu ilfajir wajen ketowar alfajir in a wajen daukan azumin ne wajen yin sahur. sai yake kokonto alfijir ya keto ko bai keto ba sai ya kame gabanin cin abincin tunda yana kokonto yana kokonton rana ta faɗi ko bata faɗi ba sai ya kame har sai ya tabbata ta faɗi yana kokonton alfijir ya keto ko bai keto ba ya tabbata sai ya kame gabanin cin abinci ko dai ya tabbatar alfijir din ya keto ko bai keto ko kuma ma ya hakura da cin abincin ya ci gaba da azumin sa haka wa hadha tafriq da'ifun shaykhul islam yace wannan bambancewar tsakanin annasi da al-mukhdi'u kauli ne mai rauni Allah duk ya sanya su cikin gara ɓasa ku zo ku ware su. Ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Haka da annasi da al-muqdiu shaykhul islam yace al'amarin bil aksi. Al'amarin bil aksi akasin abin da suka faɗa ne. Fa inna sunnata lis-sa'im yace ai sunnar mai azumi ku tsaya ku fahimci wannan fikihu na shaykhul islam sunnar mai azumi an yu ajjilal fitra ya gaggauta buɗe baki ba shi aka ce masa ba to ya ga rana wuwu ta faɗi sai tsaya wani jiran haɗuwar ce ta gaske ko ba ta gaske ba ce ta faɗi kawai an ce masa ya gaggauta buɗe baki ya kuma gaggauta kuma sai aka samu akasi kawai sai ga rana ta ta gudu yake cewa wa an wa yu'akhkhira sahur ya kuma jinkirta sahur ba shine abin da aka ce masa ba ya jinkirta sahur ya gaggauta buɗe baki ya jinkirta sahur to kun ce idan wajen faduwar ranar ne ya yi jinkiri har sai ya tabbatar ranar ta baki idan wajen sahur ne ya kame tunda yana kokonto wa ma'al gaimul mutbiqu la yumkinu al-yaqinu alladhi la yuqbalu ash-shakk illa ba'da an yadhhaba waqtun tawil yace wa ma'al gaimul mutbiq a lokacin da aka samu girgije ko hadari al-mutbiq wanda ya rufe sama la yumkinu al-yaqinu wanda a wannan lokacin ba za a iya samun ilimi na yaƙini na tabbatarwa ba alladhi la yaqbalu shak wanda kokwanto baya karɓarsa wanda baya karɓar kokwanto kai ko ba za a iya samun ilimin yaƙini ba alladhi la yaqbalu shak wanda ba zai karɓi kokwanto ba illa ba'da an yazhaba waqtun tawil in aka ce sai an samu wannan to sai fa bayan lokaci mai tsawo gari ne na damuna gari ne na hadari hadari ya taso ya rufe sama an ce kar ka karya azumin ka sai ka tabbatar to ai za a iya samun tsawon lokaci garin bai washe ba a da alfujir ne garin ya yi lullumi gaba ɗaya aka yi hadari ya zo ya lullube aka kasa gane hasken alfujir aka ce ka kame daga azumin ka har sai ka tabbatar to zuwa yaushe za a iya ɗaukar tsawon lokaci wannan yanayin bai kauce ba hatta ya zahaba waƙatun ɗawilun jiddan har sai an samu lokaci mai tsawo kwarai ya wuce ya futul magaribu wanda ya futul magaribu magariban ma za ta iya kufcewa wa ya futu ma'ahu ta'jilu fudur kuma gaggauta buɗe baki wannan sunna ita ma za ta iya kufce masa in ya ce bari ya zauna sai ya tabbatar to kila kafin wannan lullumin na hadari ya kauce lokacin magariban ya tafi lokacin gaggauta buɗe bakin shi ma ya wuce wal musalli shi ko mai sallah ma'amurun ai an umarci mai sallah bi salatil magharibi da yin sallar magariba wa ta'jili da kuma gaggauta ta ita magaribar fa idza ghalaba alaihi dhannuhu ghurub ash-shamsi idan har a zato mafi rinjaye nasa yana ganin rana ta faɗi umira bi ta'khir al-maghrib an iya ba an bashi dama an ce zai iya jinkirta magariba ila ila ila hadil yaqin har zuwa lokacin da zai tabbatar فإذا غلب عليه ظنه غروب الشمس idan zatansa mafi rinjaye ya tafi akan faduwar rana umira to an umarce shi bi takhiril maghrib da jinkirta magriba ila haddil yaqin zuwa lokacin da zai sami yaqini fa rubbama yu'akhiruha yu'akhiruha sau da yawa zai iya jinkirta ta hatta ya giba shafaqu har zuwa lokacin da shafaqi zai buya wa huwa la yastayqinu guruba shams har zuwa lokacin haka ce ya jinkirta din kuma to zai iya jinkirta har zuwa shafaki ya kuya bai tabbatar da rana ta faɗi ba kuma shafaki in ya kuya lokacin wata sallah ce isha idan kuka ce an umarce shi lalle ya jinkirta duk da yana da zato mafi rinjaye rana ta faɗi kun ce a'a sai ya jinkirta har zuwa lokacin da zai sami yaƙini to zai iya zuwa ga zai iya zama kafin ya samu wannan yaƙinin har shafaki ya kuya kuma har wannan lokacin bai tabbatar da rana ta faɗi ko bata faɗi ba وقد جاء عن ابراهيم النخعي an samu wata ruwaya daga wato wata magana daga Ibrahim an-Nakhai wa ghairihi da waninsa min salaf daga cikin magabata wa huwa mazhabu Abi Hanifa kuma shine mazhabin Imam Abu Hanifa annahum kanu yastahibbuna fil ghaib sun kasance suna so a lokacin gajimare lokacin hadari ta'khir al-maghribi suna son a jinkirta magriba wa ta'jil al-isha da kuma gaggauta sallar isha وتأخير الظهر وتجنكرت الظهر دكما وتأخير آه وتأخير وتقديم العصر كيفو an wato su wa'annan cikin magabata sun so a ce an jinkirtar da azhar wa taqdim al-asr an kuma gaggauta al-asr wa qad nassa ala zalika ahmad wa ghayru imam ahmad da wani su su sun nassanta haka wa qad allala zalika ba'du ashabi wasu daga cikin almajiran imam ahmad sun faɗi dalilin su akan haka suka ce al-ihtiyab dalilin su shine al-ihtiyab saboda kaucewa fadawa kuskure li dukhulil waqti dan a tabbatar da shigar lokaci wa laysa kadhalika kuma al'amarin ba haka yake fa inna hadha khilafu al-ihtiyab wannan ya saba wa ma ainihin wato al-ihtiyadi wato kaucewa kuskura fi waqti al-asr wal isha musamman a lokacin la'asar da lokacin isha wa innama sunna zalika ai kawai an sunnanta irin wannan ne li anna hatayn salatayn saboda waɗannan sallolin guda biyu magarba isha azhar la'asar yujma'u bainahuma dama akan hada su lil uzri in akwai uzri wa halul ghaib lokacin da aka samu hadari kuwa halu uzrihi hali ne na irin wannan uzurin da ake hada su fa ukhiratil ula da aka sai a jinkirtar da sallah ta farko min salatayil jam daga salloli guda biyu da ake hada su din wa qaddimat thaniya sai kuma a gabatar da ita ta biyan li maslahatayn saboda a samu maslaha guda biyu ihdahuma maslaha ta farko at-takhfifu 'anil nas sassautawa mutane hatta yusalluha marratan wahida har su sallaci wannan sallar lokaci wato karo daya li ajal khawfil matar saboda tsoron ruwan sama kal jam'i bainahuma ma al matar kaman dai yanda ka san ana hada tsakanin waɗannan sallolin lokacin ruwan sama wa thaniya wato maslaha ta biyu an yata yaqana dukhula waqtil maghrib mutum dan ya samu tabbaci na shigan lokacin magariba wa kadhalika yujma'u bainal adh-dhuhr wal 'asr ala azharil kaulai haka ma ana iya hada azhar da la'asar bisa mafi bayyana cikin zantucikan malamai guda biyu wa huwa ihdar riwayatayn an ahmad kuma ɗaya ce daga cikin riwayoyin da aka samu daga imam ahmad wa huwa yajma'u bainahuma bi lil wahal shine mutum ya hada tsakanin waɗannan sallolin azhar la'asar ko magariba da isha lil wahal shadid saboda caɓi mai tsanani an yi ruwan sama an lafta shi ko ina ya caɓi to sai a hada mutane a azhar da la'asar tafi gida shikenan a magariba da isha ma haka warrihu shadid shadidatul barida ko kuma lokacin da ake iska mai tsananin sanyi wani hawi zalika da makamancin haka fi azharil qawlayil ulama cikin mafi bayyana cikin zantucikan malamai wa huwa qawlu malik kuma shine qawlin imam malik wa azharul qawlayn kuma shine mafi bayyana zantucika guda biyu fi mazhabi ahmad a mazhabar imamu ahmad ina ganin sai mu tashi afsani din nan an ce lokaci yayi إن شاء الله من غير